نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren tara ga watan rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shekara 1430 wanda ya daidai da uku ga watan april shekara ta 2009 wannan shi ne kasar na sha hudu daga cikin jiran jiyar karatun littafin nailul autar min asrar mintakal akhbar na al-imam sheikh Muhammad ibn Ali Ash-Shawkani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Muna karkashin babu taharatul ma'i al-mutawadda bihi. Wato ruwan da aka yi alwala da shi ya zuba aka tara shi ko yawar watsu wannan ruwa ne mai ainihin tsarki. Mun karanta hadisi na uku da hadisi na hudu mun shiga cikin sharhi sai kuma lokaci ya ƙure don haka za mu ɗauko daga inda mala yake cewa ikhtilaful ulama'i fi tahuriyyatil ma'il musta'mal sabanin da malamai suka yi game da tsarkin ruwan da aka yi amfani da shi mutum ne ya zo zai yi alwala sai ya rinka tara wannan ainihin ruwa da ke zuba a cikin ainihin wato wani matari haka ko ko ƙwarya sai ruwan ya taru wanda ya wanke daga gaɓoɓin shi shi wannan ruwa da ya ragu almusta'amali ina hukuncin shi mai tsarki ne ko mara tsarki ne na ɗaya kenan na biyu sadda kake alwala kana ainihin wanke gaɓoɓinka akwai ruwa da ke tartsatsi yana komawa cikin asalin ruwan da baka riga ka ɗibo ba ina hukuncin wannan ainihin ruwa da ke tsalle yana komawa cikin waɗancan mana yake cewa wa qad istadalla al-jumhur bi sabbihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li yadihi ala jabir wa taqririhi lis sahabati ala at-tabarruk bi yadihi ala taharati al-ma'i al-musta'mal lil wudu'i ماذا يتي وقد استدل الجمهور بصبه صلى الله عليه وسلم لوضوئه على جابر mafi yawancin malamai sun hujja da ainihin wato ruwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuba wa jabir ragowar ruwan alwalashi akan cewa wannan dalili ne akan ragowar ruwan alwala wato ainihin ruwa ne wanda yake mai tsarki wa taqririhi lis sahaba da kuma kyale sahabbai da manzon Allah yayi ala tabarruki bi wadu'ihi da suke ɗibo ainihin ruwan alwalar shi suna ainihin shafawa a jika suna neman albarka to anan ga wata yawon wanda ya kewaye ta a cikin kausi sai ke cewa ziyadatun amma fil mahdud waqtabat al jumla ko waqtabatha al jumla sai ke cewa wato ƙari ne daga abin da yake a cikin mahaifofin yake amma kuma jumlar magana tana hukunta ta ni kuma ina ganin sabanin haka shine magana ba ta hukunta ta domin yadda magana take cewa wa qad istadalla al-jumhur bi sabbihi sallallahu alaihi wa sallama li wudu'ihi ala jabir wa taqririhi lis-sahaba ala at-tabarruk bi wudu'ihi ala taharati al-ma'i al-musta'mal lil wudu'i lil wudu'i kawo wannan wawon din to kuma kamar yana hargitsa maganan ne domin abin da magana take cewa mafi yawancin malamai sun yi hujja da zuba ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a yi wa jabir ruwan alwalashi da kuma kyale sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi akan albarkatuwa da suke ɗiba da ruwan alwalashi mafi yawancin malamai sun kafa hujja akan ne ala taharatil ma'il musta'mal lil wudu'i game da tsarkin ruwan alwala wanda aka yi amfani da shi to idan aka ce jumlar ta hukunta a ƙara wannan wawo kamar da shi malam subhi yake gani to kenan za a ce wa ala taharatil ma'il musta'mal lil wudu'i to ina khabari na jumlar mubtada din kenan bata cika ba don haka wannan wawun dama babu shi a mahfud din dama a rubutun hannun babu shi shi ne a fahimtar shi shi ne ta yake ganin dacewar a sashi shi ne ni kuma nake cewa nake ganin akasin haka rashin dacewar a sashi wa zahaba ba'd al-hanafiya wa abu al-abbas ila annahu najisun sai dai an samu wasu daga cikin malaman fiqh na hanafiya da kuma al-imamu abu al-abbas duk sanda ka ji kana karatu cikin nan al-awtar in ka ji yana cewa abu al-abbas yana nufin ibnu taymiya ya tafi ila annahu najis ibn taymiya da shi da wasu daga cikin hanafawa suna ganin cewa wannan irin ruwa na alwala wanda aka wanke gaɓoɓi da shi to najasa ne me hujjar su sai malam yace wastadallu ala zalika bi adillatin sai suka kafa hujja da dalilai kamar haka minha hadithu abi huraira بلفظ لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب hadisin da abu hurara ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya yi wanka da ruwa kwantacce a halin shi yana da janaba to ina hujjarsu a cikin wannan hadisin tunda annabi ya hana ka tsunduma a cikin ruwa ka yi wanka me wannan yake nunawa in ka yi wankan ka najastar da ruwan to tunda ka najastar tun da ruwan to kenan irin wannan ruwa na gasa ne wannan fahimtar su ce me yasa ya hana su abin da suka gano shi ne saboda sadda ka tsunduma ciki ka wanke jikinka to ruwan ya zama najasa don haka aka hana wa fi riwayatin a wata riwaya la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im thumma yaghtasilu fihi a cikin wannan nuska sai sa yaghtasilu ko la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im kada ɗayan ku ya fitsari a cikin kwantaccen ruwa ثم يغتسل ne ثم يغتسل ya din fataha ce fihi sannan kuma ya zo ya yi wanka a cikin shi abinda wannan hadisin ke cewa ga ruwa a kwance sai ka tsula fitsari a ciki sannan kuma sai ka shiga sai ka yi wanka a ciki to an hana yin haka to a nan ku duba me yasa aka hana saboda fitsari najasa ne ka tsula fitsari a cikin ruwan ruwan ya zama najasa to yanzu me yasa aka hana ka yin wanka da wannan ruwan saboda ruwan najasa ne ba wai kai ne yanzu yin wankan ka zai sa mishi najasa ba dalilin hanawar kenan malam sai yake cewa wa sayati wannan hadisin zai zo insha Allah kalu sai su waɗannan malamai su a hanaf da su ibnu taymiya sai suka ce wal baulu yanjisu ko wal baulu yunajjisu ma'a kaza lightisalu fitsari yana najastar da ruwa to haka nan wanka ma ko kun fahimta wato sai suka hada kamar yadda fitsari ke sa ruwa ya zama najasa haka ma wanka dalilin su shine duka hadisi ya hana to inda farkon kuskuren su yazo kenan sai ce li annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama qad naha anhu ma jami'an saboda manzon Allah ya hana dukan guda biyun gaba daya ya hana ayi wanka a cikin ruwa kwantacce in a halin ana da janaba sannan kuma ya hana a yi fitsari a cikin ruwa kwantacce sannan a yi wanka a cikin shi sai suka ce to wannan in ka duba to dalilin da yasa aka hana yin wanka a cikin kwantaccen ruwa a hali kana da janaba shine dalilin da yasa aka hana ka yin wanka a cikin ruwa kwantacce wanda ka yi fitsari a cikin shi za ku ji ansa akai insha Allah waɗannan su da dalilansu ومنها daga cikin dalilan su al ijma'u ala ida'atihi suka ce ai malamai sun haɗu akan cewa wannan ruwa wanda ka wanke jikinka a wajen wanka ko wajen alwala to malamai sun haɗu akan a bannatar da shi a zubar da shi wa adamul intifa'i bihi da kuma cewa bai halatta a yi amfani da shi ba kun fahimta domin ne tun da ka riga ka yi wanka da shi to me ya kamata zubar da shi tun da ka riga ka yi alwala to zubar da shi babu sauran wani amfani da za a yi a kan shi sai suka ce wannan ijma'in na malamai akan rashin halaccin amfani da wannan ruwan dalili ne akan cewa ruwan najasa ne wamin ha daga ciki annahu ma'i'un suka ce ai shi wannan ruwa ne uzila bihi mani'un wanda aka gusar da wani abu wanda aka hana wanda wannan abin yake hana mina salati yin sallah ruwa ne aka yi amfani da shi aka gusar da wani abu da ke hana yin sallah a ƙarƙashin haka fantakalal man'u ilaihi sai ya zama abin nan da aka hana sai ya taso ya dawo jikin ruwan an gane ka husalatin najisi ko almutaghayyira kamar wato najasa wadda ainihin aka wanke ruwa da ita ta canza ruwa yanzu wannan ruwan najasa ce a hannuna ku duba jama'a sai na tsoma wannan hannun a cikin bokiti mai ruwa wanda yake da tsarki da tsarkakewa da mai wanke najasan nan sai hannuna ya tsarkaka shi kuma ruwan fa sai ya najastu don haka sai suka ce tun da shi wannan jiki yana da janaba ko yana da rashin tsarki wanda wannan janaba ko rashin tsarki ya hana sallah sai aka wanke wannan jiki a ruwan don haka wannan hukuncin na jiki janaba ya koma kan ne ya koma kan ruwa kun ji hujjojinsu malam ya ce wa yujabu anil awwal to maganarsu ta farko da suka faɗi za a ba su ansa da cewa bi annahu akhadun bi dilalatil iqtiran wa hiya da'ifa riko ne suka da dilalatul iqtiran kuma anan mai rauni ce ba wai duk dilalatul iqtiran mai rauni ba ce a'a wato ku duba jama'a tunda karatu ne muke na fahimta da tantance abubuwa akwai mas'aloli waɗanda idan baka lura ba sai ka zurma misali imamu malik ya ɗauko hadisi sahihi sai ya kiyasi ɓatacce da shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin bukhari da muslim ya ce idan mutum ya saci rubu'u dinar ko sama da rubu'u dinar to za a yanke mishi hannu wannan hadisi ne sahihi to sai imam malik sai ya kiyasi a jikin shi sai kiyasin ya zama ɓatacce shine tun da dubu biyu da ɗari biyar misali ta najeriya ita ce rubu'u dinar za ta sa a yanke gaba ta hannu a yi wa mai wannan hannun a tsara saboda ya sace ta to kai ma da za ka auri wance ka je ka sadu da farjinta da nufin aure to ɓata mata wannan farjin za ka yi asarar shi za ka yi mata don haka bai halatta kai ma kai mata asarar shi ba sai ka ba da mafi karancin abin da shi ke sa a yi wa asarar hannu ga wancan wanda ya sata to a nan shi ne wannan kiyasin yanzu ya ɓaci domin asali shi hannun an gutsure wa mai shi ne har abada ya yi asarar shi ita kuma ba ta yi asarar farkinta ne har abada aha don haka wannan kiyasi ne ma alfariq ko kana da wani littafin usulul fiqh kowane iri ne tun daga waraqat je ka babi na karshe karshe zaka ga babin kiyasi zaka ga daga cikin sharadin kiyasi sai ya zama abin da ake kiyasin ya yi daidai da abin da ake yin kiyasin daga gare shi ko kun fahimta jama'a idan ba haka ba fa to suka ce kiyasin fasidi ne batili ne don haka kuka ji tun farkon maganar nace imam malik ya ɗauko nasu sahihi sai kiyasi fasidi a kan shi sai zama kiyasin ya ɓaci shi ne abin da suka yi a nan dilalatul iqtirani da suke nufi a nan jama'a ita ce bari yi muku a adabance ku iya fahimta tukuna aka ce in kana so ka gane mutum ka dubi abokin shi ko haka abin yake ko aha to abin da suka yi a nan kenan to amma a nan wannan ka'idar ba za ta ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kada a yi fitsari a cikin ruwa sannan a je a yi wanka a ciki ko to mu tsaya mai nazarin wannan nasin me yasa annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam a yi wanka da wannan ruwan saboda fitsari na jasa ne don haka tun kafin kai wankan ne ake ce maka shi ruwan ya riga ya zama ruwan na jasa don haka ba zai tsarkake ka ba to amma yanzu wannan ruwa ne mai tsarki mai tsarkakewa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ka shiga ciki ka yi wankan janaba to sai suka fahimci dalilin da ya sa can aka hana saboda najastuwar fitsari irin wannan dalilin ne nan ma ya sa aka hana saboda najastuwar shi jikinka to amma tambayar ita ce ko ya tabbata cewa in ina da janaba jikina ya zama najasa jikina bai da tsarki amma baya nuna najasa ne shine matsalar da za mu tattauna ta gaba ta huzaifa da abu huraira da suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam suna da janaba sai suka kauce tunaninsu kar mu je mu taɓa shi mu jikinmu da najasa a'a ba najasa ba ce kazanta ce amma wadda idan da najasa ce to in ka taɓa wani mai tsarki to sai ya samu ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ya wanke jikin shi ko kun fahimta idan kun fahimci wannan maganar da kyau kenan sanda mai janaba ya shiga cikin ruwa ya wanka ya sha bamban da hukuncin wancan ruwan fitsari da wancan mutum ya shiga wanka da shi don haka haɗa hukuncin tare to shi ne kiyasi ne ma alfarik domin illar da ke ga fitsari ta najasa ba ita ce illar da ke jikin mai janaba ba in ba haka ba sadda ya zo ya tsoma hannun shi a cikin ruwan ya yi mai kiran ya mai da shi najasa kuma babu yadda za a yi mai janaba ya wanka sai ya taru ga ɗayan ne ko dai ya tsoma hannun shi a cikin ruwan ko kuma ana kwarara mishi ruwan yana cuɗawa kuma hannun shi na gasa ne a ƙarƙashin wancan tunanin ko kun fahimta eh domin ke na gasar wa kenan don haka ku fahimta mai janaba jikin shi bai da tsarki amma rashin tsarki rashin tsarki ne alma'anawi ba rashin tsarki ne kamar jikin shi ya zama ɗaya da wanda ya shafa kashi a jikin shi ba yadda ka taɓa shi to kai ma ka taɓu sai ka je ka yanke a'a ba haka bane to wannan shine tunanin da suka yi don haka yadda fitsari yake najasa haka jikin mai janaba yake najasa shine sai malam yake cewa to anan sun yi hujja ne da dilalatul iqtirani ko to sai ke cewa to da'ifiya ce to abin da nake so nuna muku ba ita ka'idar ce ba isiya ba inda suka ɗabbaƙa ta ne ba isancin ya faru shi yasa sai kana karatun littattafai biyu na usulul fiqh zaka tausaya malamin fiqh littafi na farko tun daga sunan littafin in ka san ma'anar littafin gaban ka zai faɗi shine ne a'lamul muwaqqi'ina ko i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin me ma'anar sunan wannan littafin wato ibn al-qayyim yana nuna malamai na fiqhu to suna su gineca ne a madadin Allah shi yasa ya kira su al-muwaqqi'una ar-rabbul alamin masu yin su gineca a madadin Allah shine ma'anar al-muwaqqi' abin nan i'lamul muwaqqi'ina al-muwaqqi' ne yin su gineca a madadin Allah tunda hukunci hukunci ne zaka zo kai ta faɗi ka ce a yi kaza a yanke hannun wani a je a yanke kan wani a madadin wa kake faɗi a madadin Allah idan ba a madadin Allah bane to a madadin ka ka zama mushriki to kuma a madadin Allah ne to haka fa Allah yake so shine kake sa hannu a madadin shi to tun daga sunan littafin gaban ka zai faɗi sannan sai littafin Ibn Rajab shi kuma wanda yake magana akan qawaidul fiqhiyya waɗannan kasar in kana karatu su za su sa maka natsuwar in sa ka zo kana magana akan haram da halal to ka rinka kana taka tsantsan saboda kana magana ne kamar in kana saurare in kana kallon CNN da kyau za ka ga Kiristiyana Amanfo tana wani habaici tana cewa mun haɗu da mutanen da suke kashewa da sunan Allah sai a sa hoton Usama me ake nufi wai su suna cewa su wakilan Allah ne don haka duk kisan da suke a madadin Allah suke yi habaici ne ka je sai ka kalli sai ne ya zaka fi fahimta abin ko dai na gaza daga yin bayani ne yadda zaka fahimta amma abin ni da nake so ka gane anan malami ko alkali sabda yake hukunci wannan hukunci in ra'ayoyin shi ne yake faɗi to ya aje kanshi a matsayin wa a matsayin Allah to anan ya zama sharik idan kuma wani a madadin Allah ne to sai dai ba yana da ilimin da zai iya irin waɗannan maganganun a madadin Allah shi ne ya fahimci maganganun da Allah ya yi su da yaren da Allah ya saukar da shi shine alkur'ani shine larabci shi ne ya fahimci maqasidut tanzil ko kun fahimci abin da nake nufi jama'a to ana so duk wanda ake karantarwa fiqh da usulul fiqh a saka mai wannan tunanin domin kar mutane su ɗauka harkar su ihu harka ce irin yadda wasu ka ɗauka ta yan amore a zuwa ce malamai sun saba kaza wannan ce kaza wannan ce kaza sai kalkala dariya sai ce kai malamai na gaba annabawa duk wanda ka ɗauka yayi akwai haɗari ina fata an gane don haka kun ji wannan jama'a to sai malam yake cewa wa bi qawli abi huraira yatanawaluhu tanawulan kama sayati haka nan kuma sun yi riko da maganar abu huraira da ainihin abu huraira yake cewa ai da ake cewa kada ya shiga cikin ruwan ya yi wankan sai dai ya ɗibo ɗibowa ya zo waje ya wankan da shi sai ce wannan hadisin zai zo fa innahu yadullu ala anna nahaya abinda wannan hadisin ke nunawa kenan yana nuni ne ga cewa hannun da aka yi mai janaba kada ya shiga inna ma huwa anil ingrimas an hana shi ya tsunduma a cikin ruwan ne la anil isti'mal ba wai dan an hana shi amfani da ruwan da ya wanke jikin shi da shi ba wa illa in ko baka ɗauki wannan fahimtar da aka kawo maka ba to da sai a ce kenan lama kana bainal ingimas wa tanawuli farqun to da sai a ce kenan babu bambanci tsakanin tsunduma cikin ruwan da kuma ɗibowa a zo waje gefe guda a yi amfani da shi ko kun fahimta idan ka ɗibo ruwan kai amfani da shi a gefe guda kaya abin da shari'a ta ce maka ko to in ka tsunduma ciki kuma kai wankan fa anan an hana ka tsundumawar to me dalilin hana ka tsundumawar anan ne suka saba waɗannan suka ce ai dalilin saboda da ka tsunduma cikin ruwan kana da janaba to ka sa wa ruwan najasa nan kuma malam shauka ne yake son ya nuna mana a'a an dai hana ka tsundumawar ne don haka tsundumawar ita kanta doka ce an hana ka so ake ka yi ne ka ɗibo ruwan gefe guda ka zo ka yi wankan ita ce dokar amma cewar saboda in ka tsunduma ka najastar da ruwan to wannan kuma magana ce wadda ba ta a cikin ainihin hadisi wa an sami maganar su ta biyu kuma da suka ce ai an yi ijma'i akan cewa wannan ruwan a zubar da shi ko kada a yi amfani da shi sai ce bi annal iba'a li ighna'i ghairihi ai abin da yasa aka ce a watsar da shi din kar a yi amfani da shi saboda wani shi ya wadatar ne anhu daga gare shi la ne najasatu ba wai don najasa shi ba tunda akwai wani to shi wannan da aka wanke jikin da shi a zubar da shi ko kun fahimta don akwai wani ne aka ce a zubar da wannan din ina ma'anar wannan maganar da babu wani ba da wannan din ya halatta wani ya zo ya wankan janaba da shi ina muka samu wannan ruwan wankan maimuna da annabi sallallahu alaihi wasallam da ce wankan janaba ta rage da ya zo zai yi me ta ce me ta ce kuntu junuban ni fa na kasance na yi wanka da shi a halin ina da janaba me yace mata yace innal ma'a la yujinu ko la yujinu ruwan ai baya janaba shi ruwan janaba bata same shi ba sai ta ce mai fartasala bihi sai ya wankan da wannan ruwan dalili akan ne akan ruwan bai baci ba domin ai sanda ta wankan da shi ruwan da take wanke jikin shi yana yana jikinta yana yana komawa cikin wannan da ya rabu idan da najasa ce a jikinta kuma najasar ta tashi daga jikinta ta koma cikin ruwan ya wankan da shi kuma ya ce mata shi ruwan da yi janaba ba kenan ashe da aka ce a watsar da shi an ce a watsar da shi ne don ne don akwai don don haka wani ya biya bukata ba sai an yi amfani da wannan ba lalu najasatihi ba wai don shi yana da najasa ba wa an salis hujjarsu ta uku kuma da suka ce ai shi ruwa ne aka yi amfani da shi aka gusar da wata matsala wadda ita matsalar ita ta hana yin sallah don haka ita matsalar ta dawo jikin ruwan ita ce ne najasa sai malam yake cewa a nan kuma za a ba da ansa bil farqi baina mani'in wa huwa najasa wa mani'in huwa ghayruha za a ce ai akwai bambanci akwai abin da yake hana sallah najasa ne akwai kuma abin da yana hana sallah ba najasa ba ne kamar janaba janaba rashin tsarki ne wato ko akwai abubuwa da ake so mutane su gane bari dan fara haskaka mana malam zai zo tattauna su shine akwai abin da yake najasa ne akwai abin da yake ba najasa ba ne ƙazanta ce samuwar shi a jiki kuma rashin tsarki ne kamar ne kamar janaba ita janaba da haila a jika ba najasa ba ne jinin hailar ne zai zama najasa amma jikin ita ne hailar ba ba najasa ba ne don haka ba a hana ka kwanta da ita ba ka lulluɓa a cikin mayafi guda ku rungumi juna jima'i aka hana yi mun karanta wannan a cikin hadisan bukhari idan ita najasa ce sadda kuka kwanta ka rungume ta zuba jikinta tana taɓa zuba jikinka in ka tashi sai kayi wankan ne sai kayi wankan wanke najasa amma ba a ce haka ba kenan ana so ka bambance abin da ke hana sallah wanda yake najasa ne kamar kashi in ya zuba a jika kamar fitsari da kuma abin da yake ya hana yin sallah shi ma amma ba najasa ba ne shi wa bil man'i min anna kulla mani'in yasiru lahu ba'da intiqalihi al hukm alladhi kana lahu qabla al intiqali sannan kuma ana so ka gane وبالمنع من أن كل مانع يصير له بعد بعد انتقاله الحكم الذي كان له قبل الانتقال sannan ana son ka gane wato ka hannu daga ɗaukar cewa duk wani abu wanda yake mai hana sallah ne idan aka wanke shi ya kuma komar da wannan hukunci bayan wanke shi ɗin zuwa ga abin da aka wanke shi da shi ana so ka gane wannan maganar ba daidai ba ce ko kun fahimta ba magana ce da za ka yi ta alal itlaq ba ruwa ne a bokiti sai ka shi ya zuba a hannunka sai ka zo ka tsoma hannunka a cikin bokitin sai ka wanke yanzu tabbas dukkan wannan najasa ta kashi ta koma wa ruwan don haka ruwan ya zama najasa to ko haka abin yake idan mutum yana da janaba ya samu katon baho ya cika shi da ruwa yi wankan janaba a ciki shin wannan janabar ta koma cikin wannan ruwan ruwan ya zama janaba ya zama najasa a a ana so ka iya bambancewa tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu to kun ga mun fara shiga matsalolin da ke jan malamai suke sabani kenan shine dama matsala asali guda ɗaya ce wannan sai fahimci kaza sai wannan sai fahimci kaza to wannan yana daga cikin saɓanin da ba za a taɓa maganin shi ba sai in za a iya maganin abubuwa guda biyu abu na farko shine in za a iya daidaita halittar kwakwalan malaman ta zama ɗaya in kuma za a iya daidaita ilimin malaman keke da keke ya zama ɗaya to abin zai yiwu amma haka ba za ta yi ba har abada da za a daida irin wannan saɓanin ba kenan to ina mafita mafitar ita ce yayin da aka yi saɓanin kowanne ya kawo tashi fahimtar sai a yi amfani da wasu abubuwa da na kawo muku a cikin kitabul iman da muke karatun sahihul bukhari cewa ahli sunna suna hujja da qur'ani suna hujja da hadisi suna kafa hujja da fahimtar malaman farko suna kuma kafa hujja da ka'idoji da dawabit na fahimtar nasoshi idan aka kawo ayar qur'ani aka kawo hadisi sai ka ce to kowa ya bi sai kowa ya ce ya yadda zai bi sanda wani ya fahimci kaza a ƙarƙashin wannan ayar sai wani ya fahimci akasin haka a ƙarƙashin wannan ayar to yanzu menene zai dawo ya daidaita fahimta shine sai a ce a duba yaya malaman farko suka fahimci abu ba mu sami fatoyin malaman farko a kai ba ko ba mu sani ba ko binciken mu ya taƙaitu sai a ce to a ɗauko ilimin ƙa'idojin usulul fiqh a gwada fahimta ta akan wannan nassin da fahimtar ka akan wannan nassin to sai zama babu ilimin usulul fiqh tattare da mutu ashe asali waɗannan matsalolin bai kamata mu tattauna su ba da wannan zaka gane da yawa daga cikin matsaloli da ake tattaunawa a yau ake cewa an kawo rikici shine matsalar da take faruwa mafi yawancin waɗanda suke tattauna su ba ahali ne ba su tattauna su ba shine an kawo hadisi ne a bulogul maram ya tabbata hadisin ya inganta amma sai wannan yace shi ga abin da yake fahimta sai wannan yace shi kuma ga abin da yake fahimta misali an malik bin al-huwairis annahu qala ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yajlisu fi witr min salatihi malik dan huwairis ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zama a cikin sallar shi ta witri sai wani ya ce a'a ba sallar wuturi ba ana nufin a sallah raka'o'in da suke wukirai ne raka'o'in da ba su da yan uwa raka'a ta ɗaya da ta uku yanzu hadisi ɗaya ne sai aka yi fahimta nawa fahimta biyu kuma kowace fahimta ta yi wurinta daban to yanzu sai a ce to a duba yaya ne magabata suka fahimci hadisin sai a ce to ai abu kilaba da ya rawaito hadisin daga wurin maliku dan huwairis shi da kanshi ya ce ya ga maliku yana zama a raka'a ta ɗaya da raka'a ta uku sai a ce to kaga yanzu fassara aikin da salaf suka yi ya fitar mana da wancan rikici don haka fahimta ka wane kuskure ce ta wane ne daidai kun ga yanzu an yi amfani da ne fassara as-salafiyya ta aikin salaf ko fassarar su ta magana ta fitar da rikicin don haka abu kilaba har sai hujja da cewa har ma limamin nan namu irin wannan sallar yake yi shi ma duk sanda ya taso a raka'a ta ɗaya sai ya zauna a raka'a ta uku sai ya zauna sai ya zama yanzu waɗannan bayanan sun fassara wancan to sun kuskurantar da fassarar wancan kenan ko kun fahimta to sai ya zama an bincika ba a samu wannan ba sai ce to a ɗauko ilimin usulul fiqh wanda shi ilimin usulul fiqh asali ilimi ne wanda yake da alaka mai ƙarfi da harkar nahau da sarf da balaga da adab a dubi yaya kalmar take kana yajlisu fi witrin min salatihi sai ce ai duk wanda ya kware da harshen larabci yana kallon wannan ya san ana nufin witrin ba sallar witri ba me ake nufi kawai ana nufin lambar da ba ta da yan uwa a cikin ainihin sallah shikenan waɗannan ƙa'idojin da na gaya muku ku koma ku sake nazarin su dan an bada hoto ɗinsu an karanta su rashin kula da su yau shine yake kawo saɓani da yawa na ɗaya kenan na biyu ko kuma ma da farko tun farko ma ba a san su ba dan haka sai ka je ka samu suna ta rikici akan hadisi a cikin bulugul maram ko a riyadus salihina in ka ce musu ai wannan babu wani rikici a kai ai magana da wannan ya faɗa ita ce daidai saboda kaza saboda kaza sai a ce malam ba ruwanka ma'ana abin su kai su ta rikicin to a nan abin da muke so ku gane ba ahali ba ne su a wajen su tattauna ba su cancanta su maganar ba ma su tayar da wannan rikicin domin ne ba su san ka'idojin fahimtar nasoshi ba waɗanda daga cikin ka'idojin fahimtar su ne kaɗan nan na kawo mana duba fassarar magabata da kuma amfani da ilmomi na ka'idoji domin gane kaza ko kun fahimta gaba Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sannan sai mana yake cewa wa aidan huwa tamassukun bil qiyas fi muqabalati an-nas yace kuma har wa fa sun yi riko ne da qiyasi a halin ga nasi karara menene qiyasin shine qiyasin da suka yi can fitsari in aka yi shi a cikin ruwa ya zama mai najasa to sai suka ɗauko sai suka yi kiyasin wanka kuma shi ma in aka yi a cikin ruwan shi ma ruwan ya zama najasa nan sun ɗauko kiyasi sun yi a halin ga nassi ƙarara wanda yake tabbatar da ne yake tabbatar da akasin haka me nassin haka tambaye ka su ne hadisan da muka karanta ga annabi ya ɗibo ruwan ya zuba a jikin jajir ga sahabbai suna ɗibo ruwan suna kwararawa a jikinsu suna tabarruki yanzu nafsi ya tabbatar da cewa wannan ruwan menene mai tsarki ne su kuma sun kewaya sun kewaya sun lamido sun ce ne sun ce ruwan najasa ne sai ce wa huwa fasidul i'tibar wannan irin kiyasin nasu abin bata shi ne in an tsaya da kyau an lura da shi wayar zamahum aidan to tunda haka ne ya zama dole gare su tahrimu shurbihi sai su haramta kuma shan wannan ruwan wa hum la yaquluna bihi su kuma ba su taɓa fatawa da wannan ba ba su ce haramun ne a sha ba domin da ga sahabbai na sha to yanzu kenan sun yadda ana shan ne ana shan ruwan najasa ko kun fahimta to jama'a kun dai ji wannan to sai malai yake cewa wa min al ahadith dalla bayan da malai ya gama rusa waɗancan masu cewa wannan ruwa najasa ne sai zai ƙara ƙarfafa magana cewa ai ruwan ma ba najasa bane yace wa min al ahadith dalla ala ma zahaba ilayhi al jumhur hadith abi juhaifa inda al bukhari daga cikin hadisan da ke nuni ga gaskiyar magana da mafiyancin malamai suka tafi cewa ruwan da aka yi alwala da shi ya zuba daga jiki to wannan ba ruwa ne mai najasa ba akwai hadisin abi juhaifa a wurin ainihin wato bukhari shi abu haifa sahabi ne قال يتي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة من الله يفتو غريمو دا غرجي غرجي شيني سبرانا تتاكي سكا فأتي بوضوء سي أكزو مشي دا روان الولا فتوضأ في الولا فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه sai mutane suka rinka ɗibowa daga ruwan alwalar tashi sai ta masahu na bihi suna shafawa a jikinsu yanzu wannan hadisin yana tabbatar mana da mai ruwan alwalar ba najasa ba ne wa hadisu abu musa inda ko aiban har yau akwai hadisin abu musa wanda bukhari ya ruwaito ina son ku rinka ganewa daga karatuttuka nan da muke yadda malamai suke rubutun sharhi nan da ya ce wa hadisu abu musa inda ya sake cewa aiban ai inda bukhari aiban domin a can baya da ya ce hadisu abi juhaifa sai ce inda bukhari to wannan magana ya abbasa ta da ya ce wa hadisu abi musa inda aidan har wayo hadisin abu musa wanda ke wurin bukhari kala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama bi qada'in fihi ma'un faghasala yadayhi wa wajhahu fihi manzon Allah ya sa an kawo mai wani koko wanda ke da ruwa a cikin shi a cikin kokon ya wanke hannayen shi kuma ya wanke fuskar shi a cikin kokon ku ji wannan karara wa majja fihi kuma ya guntsi ruwa ya kurkura ya mayar a cikin shi sun maƙala lahuma sai ya ce da su sahabban ya'ani aba musa wa bilal da abu musa da bila ishraba ku sha minhu ku sha wannan ruwan wa afirga ala wujuhi kuma ku zuba sauran kuma a fuskokinku wa nuhuru kuma da kirajenku da kirjinku ku zuba a fuskarku da kirjinku wannan yana tabbatar da ne yana tabbatar da tsarkin wannan ruwan da annabi ya wanke gaɓoɓin shi ya wanke fuskar shi da menene da kurkurar baki ya zuba kuma ya ce musu su sha banda su sha kuma su yi ne su wanke fuskar su su kuma wanke kirjinsu wa an sa'id ibn yazida daga as-sa'id dan yazida indahu har wa yau aidan a wurin bukhari kana yace ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت yar uwar mahaifina ita ce khala inna ta je da ni wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ibna ukhti waqi'un dan yar uwan nan tawa waqi'un ai maridun mara lafiya ne sama sahara asi sai manzon Allah ya shafi kaina wa da ali bil baraka ya roƙan mini Allah ya sa mini albarka ثم توضأ سيما الله يا الولاء فشربت من وضوئه سيما شاروا الولاء تاشي ثم قمت خلف ظهره سنن نسيا أبايشي الحديث حديث نادت أو حديث والأنشانشي أن كاو محل الشاهد وطول دعيك صنع حجة دشي yanzu waɗannan nassoshi ne ko ba nassoshi ba to waɗannan su ake kira nassi tunda tunda fiqh muke karanta ku gane me ake kira nassi nassi shine hujja akan maganar da kai misali in ka ce Allah wahidun naka ce me dalili sai ka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce kul huwallahu ahad sai malamai su ce ba nasi ka kawo ba domin akwai bambanci tsakanin wahid da ahad ba nasi kenan ba nasi shine keke da keke hujjar da take takan magana ka gar da gar da ka ce Allah wahidun to lalubu a cikin qur'ani wace Allah wace aya ce za ta tabbatar maka da wannan وهو الواحد القهار to ka kawo nafsi kenan da haka ku karanta hayatul islam ku gashin ne sai ce maka alwujudu sai kuma ya ce maka saboda ne saboda Allah ya ce huwa al-awwal wal akhir sai ya ce wannan ba nafsi bane ana so ka kawo aya ko hadisi da Allah ko annabi ya ce alwujudu shine nafsi kun fahimci nafsi yawan nafsi shine keke da keke ina da farar riga sai na je na ɗauko muku riga mai ruwan kwai sai a ce a lallai kana da riga amma ba irin wanda ka faɗa ba sai ka kawo wata iri fara to ka kawo nassi kenan ko kun fahimta to amma mutanen mu saboda ɗirkaniya sai mutum sai ya faɗo wani shirme sai ya wata aya wadda daban take wata magana sai a ce ai nafsi ya kawo nafsi haka suke cewa ai nafsi ya kawo abin da ake kira nassi a cikin ilimi shine ka yi magana sai ka kawo hujja keke da keke to ka kawo wannan irin hujjar idan wani yana son ya yi karo da kai sai ya kawo hujja wadda take keke da keke wadda kuma ta karo da kai din to sannan ne sai a ce to a dubi hujjojin sun inganta to ya za a tafiyar da su amma ba haka ba wannan ya kawo nassi yanzu waɗannan jumhur sun kawo nassi ne waɗancan ko duk maganganun da suka yi ba nassoshi ba ne in kun fahimci maganar nassi to ba nassoshi ba ne domin ba su kawo wata aya ko wani hadisi wadda ke cewa ragowar ruwan alwala ko ruwan wankan janaba najasa ba ne ba su kawo ba to amma an kawo nassi akan ne ragowar ruwan abu ne mai tsarki saboda gashi ya ce a sha a shafa kuma yana ɗiba yana kwarara wa mutane to wannan nassi ne to amma su can ba nassi suka kawo ba to ina son ku gane wannan na daga cikin asbabul ikhtilaf ma huwa asbabu ikhtilaf fuqaha dalilan da ke sa malaman fiqh suke sabawa shine karfin ilimin Abu Hanifa a cikin fiqh ya fi karfin ilimin wani a cikin fiqh don haka abinda abu hanifa ya hasaso sai zama wani bai hasaso shi ba to karfin nassoshin maliku da ahmadu ibn hanbali a cikin fiqhu to wani kuma bai da karfin nassoshi irin wannan sai zama sadda maliku zai faɗi magana yana da nassi ahmad yana da nassi shafi'i yana da nassi wani in ya tashi magana babu nassi shi kuma sai zama ya yi ta ne da gwargwadon ne ya fahimta sai a samu karo sai a ce to an yi saɓani to annan hakikanin al'amari ba saɓani kenan ba ko kun fahimta jama'a saboda kaya ne aka aje su na kasuwa sai wani ya zo nawa kayan nan sai aka ce mishi dubu goma sai ce dubu takwas in an siyar ga kuɗi sai wani ya zo ce don Allah a bani sadaka idan aka zo ana magana za ka ce mutum biyu sun taya? a mutum ɗaya ne ya taya wancan bai zo da abin da ake neman a zo da shi ba da ya taya ko da kwabo ne za a iya cewa mutane biyu sun taya don haka wancan da ya magana tun da magana shugaba ɗaya ba ya yi ta bane a mahallin da ake magana a hakikanin al'amari malamai kawai suna cewa an yi saɓani ne saboda girmama tattaunawa kawai in ba haka ba asali wani da ya magana magana shiga amma a lura da ita bace ko kun fahimta jama'a Allah ya taimaka to sai malam ya ci gaba da cewa fa in qala zahibu ila najasati almusta'mal lil wudu'i to ba wanda ya tafi akan cewa ruwan da aka yi amfani da shi wajen alwala ruwa ne mai najasa to da irin wannan mutumin da ya tafi akan wannan ra'ayin zai ce inna hadhihi al ahadith ai waɗannan hadisan غاية ما فيها الدلالة على طهارة ما توضأ به صلى الله عليه وسلم duk abin da ke cikin waɗannan hadisai iyakacin su dai suna nuna tsarkin ruwan da manzon Allah ya alwala da shi wa la'alla zalika min ikhtisasihi to ai ta iya yiwa wannan min khasa'isihi yana daga cikin khususiyar manzon Allah ne ta iya yiwa wani ya faɗa haka yace to ai duk hadisan da kuka kawo akan manzon Allah ne kuka kawo to ai kuma ta yiwu shi manzon Allah da zai baka ruwan alwalar shi ka sha ko kai wanka ko watsa maka ko kai tabarruki to ai ta iya yiwa wannan na daga cikin khasisa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sai mu ce hadhihi da'awa ghairu nafiqa wannan dai magana ce kai wadda take ba za ta ci ba a nan eh daga nafaka ita magana ba za ta ci ba a nan fa innal asla domin asali anna hukumahu wa hukuma ummatihi wa'idun hukuncin manzon Allah da hukuncin al'ummar shi ɗaya ne illa an ya kuma dalilin ya bil ikhtisasi sai in har wani dalili ya tsayu wanda zai nuna ka sai kana da nafsi akan wannan abin hususiya ne in baka da nafsi akai fa to wannan abin da manzon Allah da al'ummar shi duk daidai ne saboda shari'ar duk guda ɗaya ce matsayin shi a shari'ar mai isarwa ne ba a ware shi da wani hukunci daban ba sai inda dalili inda dalili Allah ya ce khalisatan laka min dunil mu'minina to wannan kuma shikenan amma in babu fa to baka da wani dalili dan haka da ya haɗe musu umara a cikin watannin hajji ba su taɓa yin haka ba ya ce musu umara ta shiga cikin hajji har kiyama ta tashi ya rika yatsun shi haka sai suka ce mu kaɗai ne da wannan ko kuwa sai yanzu Allah ya ce umara ta shiga ilal abadin abad har abadan abidina kenan sau da dama annabi zai faɗi hukunci ko ya aikata abu sai mutane su tunanin ai wannan shi kadai ne ina fata an gano lokacin da suka shiga gidan annabi suna tambaya ya ibada shi sai suka ji ai ba kwana yake sallah ba ba kullum yake azumi ba shine ka annahum taqalluha sai suka ga to ai wannan dan shi manzon Allah ne abin yayi kaɗan saboda shi wane ne da yazo sai musu fada ishara akan ne ba khususiya ce gare shi ba kai ma haka ake so ka yi ibada cikin nashadi kenan yarinya da annabi yake sabawa a wuya karama jika shi yana sallah da ita yanzu kai ma in kana da jika ko da ko wani kane ya abin nan sai ka saba shi kai sallah da shi in wani ya ce maka a to me yasa kake haka sai ka ce manzo Allah ya sai ta yo ai shi manzo Allah ne sai ka ce a'a ai an aiko shi ne don ya koya mana mai koyo da shi yaya za ka ce manzo Allah ya kaza kai ma za ka yi sallah in ba ka da dalilin da za ka keɓance shi ku karanta fiqh sunna sai da ya kwararo da dalilai akan duk abin da ba ka da nassi akan cewa hususiya ce to karka da awar haka don haka cewa to ai waɗannan duk alwaloli da kuka kawo alwalan waye ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ruwan da aka sha na waye to don haka la'alla ذلك يكون من خصائصه وما لا يتي هذه دعوة غير نافقة wannan da'awa ce kawai magana ce wadda ba za ta ci ba anan sai ke cewa domin asali shi ne duk abin da annabi ya ɗaya yake da shi da al'umma shi sai in wani dalili ya tsayo akan cewa kaza khususiya ne sai mana yace wala dalila to anan babu wani dalili kuwa wa aidan al-hukmu bi kaini bi kaini shay'in najisan hukmun shar'i hukunta wani abu fa najasa ne hukunci ne na shari'a yahtaju ila dalilin yana buƙatuwa zuwa ga dalili yaltazimuhu al-khasmu fama huwa wanda shi ne jayayya dole fa ya lazimci wannan dalilin ya kawo shi to ina dalilin kamar ka zo ka ce giya najasa ce ka ce zinare najasa ne ka ce alharimi najasa ne me dalilin ka ne cewa giya najasa ce saboda an ce haramun ne to duk abin da yake haramun najasa ne eh to ai ka buga to alhariri ma haramun ne to shi ma kuma yanzu in na taba shi ina sai da alhariri sai na wanke hannuna kenan zinare ma haramun ne kenan yanzu in na taba zinare shi ma ne na taba najasa wato mutane sukan yi kiyasi ko da wani abu na shari'a wanda bai kamata a yi kiyasi da shi ba ko su kiyasi da tunaninsu haka sai mutum ya ce giya najasa ce me yasa giya najasa ce saboda shanta haramun ne taba najasa ce me yasa saboda shan ta haramun ne a ta ba haramun ce wannan hukunci ne daban amma ita ga karan jikinta fa a ba ce kwahira a ba ce mai tsarki kenan in na taba ta ba na taba najasa ba ne bari in je in wanke hannuna kamar yadda in na taba kashi ko fitsari sai na yi haka sannan jikina zai tsarkaku in yi sallah giya haramun ce to in ka ce najasa ce kenan yanzu in mutum ya taɓa giya kamar ɗaya ne da wanda ya taɓa kashi sai ya wanke hannun shi kenan faɗin maganar na da sauƙi amma ana so ka kawo dalili haka ina so ku gane ahli sunna kawai sai rinjaye duniya ne da me da dalili da dalili duk mutum ya gama hayaniyar shi don in kuna husuma da mutum in baka iya ba zai ba da kai zai je ta dogon bayani har ya saki maudu'in ai dama da haka kuke kawo ai a abakwa ma masallacin abakwa irin ku ne kuka ja aka rikici har aka rufe masallaci ai a can an kan dutse ma haka aka wannan irin rikici in ya gama misale misalan shi sai ka ce ina dalilin wannan magana sai ya kawo dalilin ita magana da ake in ya gama bayaniyar shi na fata an gane to in kuka lazimci haka ko shikenan sai ka ga kun zauna lafiya ba wanda zai kawo maka shirme balle bata maka addini amma in ka kasa lazimtar dalili akan duk wata magana ta shari'a domin abin da yake cewa wa aidan alhukumu bi kauni shay'in najisan hukunta wani abu najasa ne hukumin shar'i hukunci ne fa na shari'a ba abu ne na ra'ayi ba jama'a ba na gado bane shar'i shari'a ne يحتاج إلى دليل أنا بقاطع زواجنا دليل يلتزمه الخصم shi wanda ke jayayya akan cewa kaza da aka ce ba najasa ba ne shi kuma yace ne yace najasa ne ko to dole ya kawo dalili akan wannan abin sama huwa menene dalilin don haka a ƙasa akwai wani ta'aliki da malam ya gashi a ƙasa ya ce wa qala ibn rushd fi bidayat al-mujtahidi wa nihayat al-muqtasidi sai ya ce bi tahqiqina wadda muka yi tahqiqin ta shi subhi ya tahqiqin ta mujalladi shida ta tashi yace wa amma man za'ama wannan ba maliki ne yake wannan magana wajen shekara 800 da ta gabata yace wanda ya riya cewa annahu ay alma al-musta'mal ruwan da aka yi amfani da shi a wurin wankan janaba ko wurin alwala ya riya cewa najisun najasa ne fala dalila ma'ahu bai da wani dalili tare da shi magana da ibn rushd ya faɗi kenan don littafin shi ma na daga cikin kasanmu na wannan karatun al-fiqh al-muqaran dama littafai guda biyu muke da su banda wannan wannan shi fiqh al-muqaran ne muke wanda ke kawo dalilai yake tantance su akwai fiqh al-muqaran wanda kaɗan yake kawo dalilan kawai gwara kan malaman yake ya wuce shine ibn rushd a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid da kuma ibn juzayyin a cikin littafin shi qawanin al-fiqhiyya waɗannan tafan za su taimake ka ne ka san yadda malamai ke magana amma bari ga mu kun ga wannan abin wallahi sabon abu ne a malantar ƙasa Hausa malaman ƙasa Hausa mafi yawancin su ba su san shi ba inda za ka gane wannan shine da zaran kun je taron malamai idan aka kawo matsala in ka nemi a tsaya a nakasha ta irin yadda ake anan sai ce za ka kawo jayayya sai ka ce a'a ai ba ai haka ake tattauna matsalar sai an tsaya an binciki matsala keke da keke ka ce kaza eh to kazan nan da ka ce ba daidai ba ne saboda kaza saboda kaza saboda kaza shi ne wani an je taro irin haka an miƙe an yi magana an yi magana an yi magana sai ɗin ya ce ai shi gaskiya tun da yake bai ma taɓa jin magana irin haka ba aka ce me yasa yake duk maganar da mutum ya yi ana nan ana rubuta sai an dawo an kalle ta ɗaya bayan ɗaya ba ku ga haka aka yi anan ba nan da suka faɗi hujjojinsu ba dawowa aka aka ce wani jabu anil awwal wa anil sani wa anil sani haka suke yi yace shi gaskiya abin da yasa ya shiru kenan wai ashe duk maganganun da yake yi kamar yana kadari sai an dawo an kalli kowace ɗa an yi makadinta haka ake yi shi yasa yana da kyau idan kai ɗalibi ne nan ne ko na shari'a ka rinka zuwa kotu za ka gama can ta kawo ƙarar mijinta sai ta faɗi laifukan da da a gaban Allah ne yadda za a yadda daga nan wuta za a wuce da shi amma in ta zo gaban alƙali ta gama faɗi kaka sai a ce to can da kika ce kaza sai an yi mata tambayoyi tukuna kafin a waiwaye shi ba to daga tambayoyin wani lokacin za ta zube sannan kuma shi kuma mijin ya dawo ya dubi matsalolin a ce to ka ji abubuwan da ta faɗa me za ka ce to in mijin ya iya hikima sai ya bi abubuwan ɗaya bayan ɗaya ba da ansa to duk wanda bai da ahaliyar yin haka to ba shi da ahaliyar ya shiga irin wannan harkar ta malanta kenan sai ya zauna ya ta karantar da matan shi a ɗaka ƙawa'idi su mutu Allah ya dubi imanin su ya saka su a aljanna kawai shi kenan ya zauna lafiya shi kenan Allah ya taimaka malam yake cewa al-muslimu la yanjisu musulmi baya najasa وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقيه وهو جنب فحاب عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا فقال إن المسلم لا ينجس رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي صحيح yace wa an huzaifata bin al-yamani daga huzaifa dan yaman me yasa sunan al-yaman ya dauki kasara saboda shiga alifin da lamun gare shi kamar sunan usman sunan usman ba zai ɗauki kasara ba me yasa saboda ga wani alif baki nan da ya fasa shi sannan wata nun guda ta biyo baya to amma da za ka mai da shi alifin da lamun ja'al usmanu marartu bin usmani shine an cire mishi waccan ka'ida tun da aka sa mishi alif da lamun ya koma kamar sauran sunaye don haka huzaifatu dan yamani da shi da mahaifin shi Allah ya kara musu yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama laqiya huwa huwa junuban junubun manzon Allah ya haɗu da shi huzaifa a halin shi huzaifatu yana da janaba fahada anhu sai ya kauce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فاغتسل وجهه وانكا ثم جاء sannan sai ya dawo فقال sai ce kuntu junuban ai a ɗazu ina da janaba ne faƙala sai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal muslima la yanjisu shi musulmi ai baya zama najasa rawahul jama'atu dukkan malaman da ke ruwaito hadisai sun ruwaito wannan hadisi illa al-bukhariya wa tirmidhiya banda bukhari da tirmidhi su kadai ne a cikin jama'atul muhaddisina da basu ruwaito wannan hadisi ba malam subhi yace sahihun wannan hadisi kuma sahihi ne sai shi malam shaukani yace warawal jama'atu kulluhum haka nan jama'a din nan gaba ɗaya da ke ruwaya hadisi gaba ɗayan su sun ruwaito nahawahu kwatankwacin wannan hadisin min hadisi abi huraira amma su kuma daga hadisin abu huraira suka ruwaito ba hadisin huzaifa ba malam ya ce sahihun shi ma sahihi ne to yanzu kun ga ku tsaya da kyau ku fahimci yadda malamai ke aikinsu yanzu sai ka ce malamin ya kawo hadisin huzaifa amma kuma ya yi ishara zuwa ga hadisin wa hadisin abu huraira bai kawo hadisin abu huraira ba ya yi ishara zuwa gare shi shine ashara ilaihi don bai kawo lafazin ba to shine shi malam mai sharhi sai ya ce حديث أبي هريرة المشار إليه له ألفاظ شي حديث نا أبو هريرة وند أكا نوني زوا غريشي تونا دا لفظة منها دا جتكين لفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم لكيه في بعض طرق المدينة manzo Allah ya haɗu da shi Abu Huraira a wata hanya daga cikin hanyoyin Madina wa huwa junubun alhali yana da janaba fan khanasa minhu sai ya ɓoye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فذهب سيت في فغت فليوينك ثم جاء sannan sai ya dawo kun ga haka ya kamata ka fassara wannan wurin summa ja'a sannan sai ya dawo haka ake hausa domin yana wurin ne ya tafi ko to in kace summa ja'a sannan sai ya zo abinda bahaushe zai fahimta ya zo wato yanzu ya fara zuwa summa ja'a sannan sai ya dawo wato in kuna yin fassara ku rinka lura da yaya waɗanda kuke fassarawa suke hausa ba yaya aka rubuta ba kenan in ka zo wurin in ka ba da ma'ana kawai sai ka wuce in ba haka ba yarurruka sun takaitu daga bayyana yadda larabci yake da haka sai dai ka fassara wa yaranka ne suke fahimta amma ma'anar kuma da za a je a haɗa su da 'ya'yan larabawa sai ka ga ta yi iri ɗaya saboda ma'anar da larabawa suka sani irin ta ce ka ba su ko kun fahimta jama'a wa summa ja'a sai ya dawo fa qala lahu sai manzo Allah yake da shi aina kunta ya Abu Huraira ina kake ne ya kai Abu Huraira ina ka tafi qala sai yace kuntu junuba ai janaba nake da ita a lokacin fakarihitu an ujalisaka sai na ji kyamar in zauna tare da kai wa ana ala ghairi tahara a halin ban da tsarki fa qala subhanallahi sai manzo Allah yace tsarki ya tabbata ga Allah innal mu'mina ai shi mu'mini la yanjisu ai baya najastuwa baya najastuwa kaga wannan shine mahallin shahid da yake almuslimu la yanjisu to sai dai kuma kalmar almuslimu ta sha bamban da yadda ta zo a cikin hadisin ko to ai da ma mala ya ce hadisin ya zo da lafazza ko akwai lafazin da ya tabbatar da kalmar almuslimu la yanjisu din qauluhu da yace din nan to malam zai fara sharhi وهو جنوب قلنا يعني نفسه واتو ينا نفن شي ده كانشي يعني انتصاب ne kenan وهو جنوب manzon Allah ya haɗu da shi a halin yana da janaba madadin lakiya ne wa ana junubun eh gashi sai yake cewa wa fi riwayati abu dauda wa ana junubun riwaya abu dauda ta bayyana ya ce wa ana junubun din wa hadhihi lafza to ita wannan lafazi junubun din nan taqaw ala al-wahid مذكر والمؤنث والاثنين والجمع بلفظ واحد تنا iya faruwa ga mutum guda namiji da mutum guda mace da mutane biyu maza ko mata da kuma ainihin jam'i za ka iya cewa huwa junubun hiya junubun ba hiya junubatun ba hiya junubun huwa junubun huma junubun هن جنب هم جنب shi ne malam yake cewa kalmar tana gaskatuwa da lafazin guda daya akan duk waɗannan me hujjar shi akan haka sai ce qala Allah ta'ala fil jam'i a wajen jam'i Allah yace fa in kuntum junuban bai ce fa in kuntum junubuna ba tare da cewa yana da wajibi a larabci za ka zo ka ji amma ana ce maka akwai shi a larabci ko babu akwai shi ne kai amfani da kalmar ɗaya a madadin jam'i ya ce wa in kuntum junuban fattaharu in kuna da janaba sai ku yi tsarki wa kana ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama wata daga cikin matan annabi tace inni kuntu junuban ai ina da janaba kaga mace ce amma sai tace ne kuntu junuban ba ta ce kuntu junubatan ba wa qad yuqalu to kuma ana iya cewa junubani wa junu ko wa junubuna wa ajnabun duk ana iya faɗin haka gashi na a ƙasa yace ka je ka duba littafin lisanul arab na malam ibn al-manzur al-ifriqi wa qawluhu to da kuma yace fahada anhu din nan me ma'anar fahada ai mala sai ya kauce wa adala ya ainihin janye jikin shi qawluhu la yanjusu la yanjusu yace fihi lughatani akwai hanya biyu ta karanta wannan a harshen larabci na farko dammul jini kana iya cewa la yanjusu jin karami din kai mai damma wa fatuhuha kuma kana iya yin fataha shi kace ne kace la yanjasu la yanjasu wa fi ma bihi aidan lughata ne to in ya zama ma bi ma akwai hanya biyu wajen faɗin shi najisun kana iya cewa najisa najisa yayi najasa ko najusa najusa bi kasrul jimi wa dammiha kana iya yi da kasra ga jimin da kuma damma faman kasaraha fil madi to za a koma sarf kuma wanda a wurin madi ya mai da shi ne kasara fataha fil mudari to in yanzu mudari sai mai da ita fataha kamar yaya kenan yayin da ka ce najisa a madi ko to in ka zo mudari sai ka ce yanjasu yanjasu wa man dammaha fil madi wanda kuma ya mata damma a madi ya ce najusa ko haka ne dan mahasil mudari aidan ya zo mudari ima sai mai da ita dan ma ice yanjusu qalan nawawi babban malami nawawi yace a cikin sharhin shi na sahihu muslim kenan wa hadha qiyasun yace wannan qiyasi ne wanda muttaridun wato wanda yake da fadi wato ana iya juya kalmar ta shiga nan ana iya juya ta ta shiga nan wa ma'arufin kuma sanannen abu ne sanannen abu ne wato kiyasi ne wanda in kai shi daidai ne kuma sanannen abu ne inda ahlul arabiya a wurin masu harshen larabci amma sai malam nan ya saure ce illa ahrufan mustafna min al-kasr sai dai wasu harufa wato wasu ɗan wurare kaɗan su kan ba sa ɗaukan kasara yadda in ka sake kai musu kasara to suka koma mubari'i ba za ka ainihin iya mai da su kuma su zama fataha ba ko damma ina fatan mun gani to wannan yana nuna mana ne kenan jama'a a yayin da ahli sunna suka shagaltu da ne da karatun hadisi da fiqh ko su bai wa harshen larabci muhimmanci amma ni ina fahimtar wani abu fahimta ta ce ta yi ta zama daidai ko kuskure fiqh da hadisi akwai samar da jayayya a ciki da nuna zuhuri da nuna na'iya da nuna kaza amma na hau keke da keke ne ka iya ka iya ba wata jayayya baka iya ba baka iya ba don haka muƙabala jayayya kaza duk da ta cika shigowa cikin na ba tare da cewa akwai ta amma ba irin yadda take mai da mutum gwani ko zakakuri a cikin hadisi ko kuma a cikin fiƙir ba don haka da yawancin mutane ba sa baiwa na hau da sarf da makamantansu muhimmanci to wannan kuma yana daga cikin kuskure domin matsala ta kai matsala idan ya zama baka ba su muhimmanci domin karatun da kake da su kake yi kamar 'yan jaridun yau ne da yawanci masu rubuce-rubucen jaridu za ka je ka samu edita ya kware game da gingimu na siyasa duk rikicin da ake ciki na siyasa tattali addini duk ya sani amma harshen turancin da yake rubuce-rubuce da shi fa baya ba shi muhimmanci sau da kan ka ɗauki jarida sai kai ta ganin technical era kai ta ganin kurakurai na turanci yana mai da past participle ya zama past tense to sai ka ga matsala ta faru tun tun tun tun wani bai iya kaza ba sai sa wani bai iya kaza ba nahawun ya rushe abin da aka ce tuntuni wane bai iya ba shi kuma sai zai ce wane bai iya ba ya rage nauyin rashin iyawar alƙaunu fi najasatul kafir to sai kuma magana game da najasuwar kafiri abin da ya sa malam anan bai kulla babu irin wancan da ya ce almuslimu la yanjisu ba eh to me yasa bai ce alkafiru najisun ko alkafiru la yanjisu ba saboda nan akwai saɓani game da kafiri najasa ne shin kafiri najasa ne kamar kashi kenan yanzu in ka je shagon okonko za ka sai sabulu idan okonko ya zo miƙo maka canji ka taɓa shi to sai ka riko hannunka haka ka to inda ruwa yake ka wanke shin koko da aka ce okonko kafiri najasa ne ana nufin najasa aqidar shi najasa ce aqidar shi mugun abu ne dan haka yace bayani game da najasar kafiri me ake nufi da cewa kafiri najasa ne anan za a yi maka bayani qauluhu innal muslimu ay innal muslima da yace lalle musulmi la yanjisu din nan tamassaka bi mafhumihi ba'd ahli zahir to sai wasu yan zahiriya suka yi riko da zahirin abin da suke fahimta tunda annabi ya ce ne musulmi baya najastuwa to wannan shine ne mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa a cikin usulul fiqh ita ce ne wanda duk ya zo nan zan bashi me ake fahimta duk wanda ya zo zan bashi ko to menene mafhumul mukhalafa kuma wanda ya zo ba zan bashi ba ko to kuskure ne ai wanda bai zo ba ba zan bashi ba to kuskure ne kada mafhumul muwafaqa ya sa ka fahimci mafhumul mukhalafa za ka rinka kuskure abin da ya faru da ahlul zahiri anan kenan wakin da annabi ya ce musulmi baya najasuwa sai suka ce to aka sun haka fa shine kafiri yana najasuwa ta iya wa ce duk wanda ya zo nan zan bashi sai ku je ku ce ai ya ce sai wanda ya zo sai kuma in haɗu da wani a wani wuri daban sai in ɗauka an bashi ban saba waccan magana ba sai zama waccan magana tana daukan wata ma'ana ne don haka in ba ku manta ba fara wannan karatun na ce akwai karatutuka da yawa da wannan karatu zai gayyato daga ciki akwai usulul fiqh daga ciki akwai alqawaid fiqhiyya in ba haka ba kyakkyawar fahimtar da muke so a yi karatun ba za a yi mata ba wato wannan karatun da muke karantawa akwai wani yare wanda su suke amfani da shi su masu wannan karatu su ne malaman fiqh suna da wani yare wanda ba irin yaren alaramoni ba alaramoni in kaje ka same sai ka ji suna wani yare suna cewa iklabi yana da harafi daya izhari yana da harafi shida to nuni sakina ta nuni ne to yanzu wannan wani yare ne suka shiga malamin hadisi bai san me ake cewa ba idan ka kasa malaman hadisi suka ji sun ce wannan hadisin munkari ne wancan shaz ne wancan kuwa mahfuzi ne wancan ma'ruf ne wancan hadisin da'ishi ne wancan hadisi hasan ne malamin fiqh bai san me ake cewa ba to waɗannan kuma in ka zo sai ka ji suna cewa mafhumul muwafaqa mafhumul adad mafhumul wasf sai malamin hadisi yake to me ake nufi shine haka in ka je yan albasa sai da suna cewa lawashi in ka je yan tumatir sai da suna cewa kauɗa ba ka da haushe haka ne ko ba haka ba an ba da kai ko kun fahimta to annan idan kana son ka koyi fiqh da kyau irin wannan to kana buƙatar ilimin usulul fiqh in kana so ka koyi hadisi da kyau kana buƙatar ilimin hadisi ko kun fahimta jama'a domin yanzu wannan magana da yake cewa ta masaka bi mafhumihi ba'du ahli zahir wasu ɗan zahiriya sai suka yi riko da abin da fahimtar wannan hadisin take bayarwa ne ce ce fahimtar musulmi baya najasa to wa hakahu fil bahri an al hadi mai littafin al bahr shine al imam ahmad ibn yahya ibn al murtada an gane ko almahadi suka fi ce mishi ya ba da labari an alhadi daga al'imam alhadi shugaban mazhaba hadawiyya in kana son ganin yawan kawo maganganun wannan mazhaba ka rinka karanta littafin subul salam sun fi yawa a kasar yaman wal qasim da al qasim wal nasir da nasir waɗannan duk a'imma ne daga cikin a'imma na ahlul bait wa malikin da imamu malik shi kuma limami ne na darin hijira din gaba daya faƙalu suka ce innal kafira shi kafiri najisu aini najasa ne shi kanshi jikin shi kamar yadda kashi yake najasa to yanzu kun ga wannan kalmar ma da suka yi amfani da ita mece ce yaran su ne suka yi da suka ce najisu aini in suka ce aini ne suke nufi nafsuhu shakhsiyar su imamu maliku suka ce jikin kafiri za ka kana da aboki okoro arne in kuka hannu da shi a bisa mazhabin imamu malik da mazhabin hadawiyya to hannun nan naka kamar da kai da wanda ya taba kashi haka ne sai ka tafi gefe ka je ka wanke shi idan kuka shiga mota da juliet arniya ta goji jikinta da naka to sai ka riko hannun haka ka je ka wanke shine ainin nasu jikin nasu najasa ne in ji imamu maliki ina fata an gane wa qawlan zalika bi qawlihi ta'ala kuma suka karfafi magana su da magana Allah madaukakin sarki da yake cewa innamal mushrikuna najisun mushrikai najasa ne ta kun ji to me faru wa ajaba an zalika al-jumhur bi anna al-murad minhu anna al-muslima tahirul a'dha'i لإكياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة mutumancin malamai suka ce a'a za mu ba da ansa da cewa bi annal murada minhu abinda ake nufi da wannan hadisi annal muslima shi musulmi tahirul a'aba gaɓoɓin shi masu tsarki ne li ikiyadihi ko mujanabatin najasa saboda ya saba nisantar najasa bi khilafil mushrik sabanin mushriki li adami tahaffuzihi saboda shi baya kula anin najasa baya taka tsantsan game da najasa kun ji bayani dangane da wannan hadisi don haka hadisin ba ya zo ne ya nuna cewa shi musulmi ainin jikin shi tsarki ne kafiri kuma ainin jikin shi najasa ne a ya zo da ya bada labarin cewa musulmi masu kula da jikinsu ne kafirai kuma ba masu kula da jikinsu ba ne ita kuma ayar fa da suka yi hujja da ita wa anil aya bi anna al murada annahum najisun fil i'tiqad wal istiqbar ayar kuma aka ce abinda ake nufi su kafirai wajen aqida da kyama shine ake nufi najasa ne kamar yadda kake kyamar kashi kyama saboda ne saboda kashi abin kyama ne to su ma za ka kyamace su saboda mai saboda suna da muguwar aqida wa hujjatuhum ala sihhati hadha at-ta'wil to kun ga wannan abin da suka yi ta'awili ne to ina son ku gane kuma kun ga a usulin fiqh ta'awili ba dukkan shi ne batacce ba akwai abin da ya halatta kai ta'awilin shi shine ka kawar da shi daga abin da zahirin shi yake hukuntawa saboda mai saboda kana da wani dalili akan wannan kawarwar da za ka yi to shi ne sai a ce almu'awwal kenan nassi ne amma sai ka awwala ka karkatar da ma'anar shi daga yadda ake fahimta shi saboda ne saboda kana da wasu dalilai kenan ba ka da dalili ne za ka yi sai ka bar nassi yadda ya taho ya wuce haka a ƙarƙashin haka wannan ta'awilin da waɗannan malamai mafi yawanci suka yi to suna da ainihin ingancin hujja أن الله أباح نساء أهل الكتاب suka ce ai Allah ya halatta a auri matan kiristoci da yahudawa wa ma'alumin sanannen abu ne anna arqahunna zufarsu zufarsu su waɗannan mata na arna da aka ce ya halatta ka aura la yaslamu minhu man yubaji'uhunna wanda duk ya kwanta da su ba zai ainihin wato kubuta daga wannan zufa ta su ba matarka ce ka aure ta ba musulma ba sai ka rungume ta to wannan zufar ta idan ita jikinta najasa ne to yanzu kenan duk sanda ka taba ta sai ka je ka wanke jikinka ba kuma wankan janaba ba wankan mai wankan ka taba najasa wa ma'a zalika to tare da haka fala yajibu min husnul kitabiyat ko illa mislu ma yajibu alaihim min husnul muslima baya wajaba ainihin wato musulmi da ke auren baki tabiya ya yi wani wanka na musamman saɓanin wanka da yake na in ya sadu da ainihin mace musulma mace musulman ka sadu da ita ne za ka yi wankan janaba to haka matar ka kirista ko da yahudiya ita ma wankan janaba ne babu wani wanka na wanke jiki saboda ka taba najasa ومن جملة ما استدل به القائلون بنجاسة الكافر حديث إنزاله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف المسجد daga cikin hadisan da suka kafa hujja da shi su waɗanda ke cewa kafiri na jasa ne sun ce akwai wani hadisi wanda manzon Allah ya sauki kabilar sakafawa mutanen Yaman ai mutanen Ba'if su ne Saqif lokacin da suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauke su a masallaci wa taqririhi li qawli sahaba ko sahabbai suka ce wa Annabi qaumun anjasun mutanen da suke najasa sai manzon Allah ya ji wannan magana daga sahabbai kuma ya kyala sahabbai a kai eh lamma ra'awhu anzalahum yayin da suka ga annabi ya sauke waɗannan kafirai a cikin masallaci sai suka ce to wannan dalili ne akan ne akan najasa ne to magana farko tukuna ko hadisin ya tabbata ina son ku tsaya ku fahimta tukuna ana kwararo dalilansu ne me dalilan ku da kuka ce kafiri na jasa ne suka ce ga wasu kafirai sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya sauke su a masallaci sai sahabbai suka ce mutanen da suke najasa kuma ka sauke su a masallaci to za mu ji jawabi akan wannan wa qawluhu li abi sa'labata sannan da magana da annabi ya ga abi sa'labata al-khushani lamma qala lahu da yace da shi ya rasulullah ya manzo Allah inna bi ardi qaumin ahli kitabu muna zaune a ƙasar wasu mutane masu littafi kiristoci da yahudawa a sana a kulu fi ametihim ya halatta mu ci abinci a cikin kwanukansu kala sai ce in wajattum gairaha in kun samu wasu kwanukan ba nasu ba eh fala ta akulu fi hato kakkuci a cikin nasu in dai da wasu wa in lam tajidu in ko ba ku samu wasu ba sai nasu faghsiluha to ku wanke su wa kulu fiha sannan ku ci a cikin su wannan dalili ne akan me akan su kafiran ainin su najasa ne tunda kwanan da suka ci abinci bai halatta a ci abinci ba har sai a nemo wani in ba a samu wani ba sai a wanke gugudin abin da suka bari wa sawa'ati bayani zai zo fi babu aniyatul kuffar game da babin da za a kulla game da kwanuka da cokula na kafirai to yanzu kun ji hujjar waɗannan su imamu malik da sauransu ko wa ajabal jumhur to mafi yawancin malamai fa sai suka ba da ansa an hadisi inzalu wafdi sakifin bi annahu hujjatun alaihim la lahum jumhur suka ce ai wannan hadisin hujja ne akan ku ba wai hujja ne gare ku ba لأن قوله دومين تشور النبي ليس على الأرض من أنجاس القول شيء إنما أنجاس القول على أنفسهم ai a duniya babu wasu mutane da suke wani abu nasu na jasa ne sai dai ita najasa tana tare da mutanen ne ya ɗauko wannan asalin hadisin ne su sun gutsuro wata kalma ne a cikin hadisin kawai shin da suka gutsuro wannan kalmar abinda malam shauka ne yake so ya ce sadda suka cewa annabi ai waɗannan mutanen najasa ne annabi shuru ko kuwa ba shuru ba cewa ya ai babu wasu mutane a duniya da suke wani abu nasu najasa sai dai a samu wata najasa a jikinsu yanzu wannan hadisin ka dube shi da kyau da wannan karashin lafazin hujja ce ga masu kafa hujja da shi akan kafiri najasa ne ko ko hujja ce a kansu hujja ce a kansu to amma ne ya faru kun san abin da ya faru shine abin da galibi yanzu ake maka in an ga cewa baka kware da ilimi ba sai a gutsuro maka hadisi dan gefen za a gutsuro sai a maka hujja da shi ko kuma a faɗe shi da hausa duk wannan yana daga abubuwan da ake bi a roɗa ku in ka iya magana a cikin ilimin aka kawo maka hadisi sai ka ce wannan hadisi eh kana son a je a ɗauko shi a cikin abu da a ga lafazin nashi gaba ɗaya ganin lafazin gaba ɗaya sai ka gano irin wannan sai ka ce to ai wannan hadisin da wannan lafazin gaba ɗaya hujja ce a kanka ba hujja ce gare ka ba amma ba gano haka ba sai da aka yi ne sai da aka koma cikin littafin ko to haka sunna ta hukunta saba masa da kuka shi yasa ake ruɗa ku sabda yahudawa suka zo ran annabi suka ce mu je mu ci ta bakin shi wani da wancan sun yi zina yaya za a yi musu sai annabi ya ce to me littafin ko yace sai suka ce amma littafin ya ce wanda ya zina da wanda a dan shafa musu bakin gawayi a mammare su a kore su a yi musu yehu sai manzo Allah ya ce a ji a zo da littafin da aka je aka zo da littafin sai karatun ya zama sabani yadda suka faɗa galibi yanzu hayaniyar duk da kuke a ce ai malamai sun yi sabani ai kaza duk da hausa kuke yi sannan ba littafi amma a zo da littafi duk wanda ya magana sai a ce bude ka karanta yana bude ya karanta sai a ce kai kuma karanta taka sai a gwada wala kafin a tashi in dai malamai ne suka haɗu a wurin ba yan soki burutsu ba kuma to sai kun ga an warware matsala an gano hakikaninta amma abin da yake faruwa haka ce ana dabaran malamai kowa sai ya naɗi ya riko carbi tsoho ya haɗu da kwagiri hujja fa in aka zo duk da hausa za ku ta hayaniya kowa kai zai ce annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya musulmi kaza a annabi cewa ai kafiri kaza ƙarshen ta ba za a ɗauko lafazin hadisin sai a gaba haka bane wannan abubuwan jama'a ina faɗe ne saboda na mu'amalanci mutanenmu na najeriya a wuraren tarurruka da yawa sai daga cewa asalin dalilan da ya sa duk taron da aka je sai an tashi baran-baran shine ɗayan irin waɗannan ne ba a zuwa da littafi in kuma wani ya je da littafin sai ka ga wanda bai je da littafin ba yana so ya mishi wayo to kun ga daga cikin abin da ke kawo haka shi ne gayyata ba ana yin ta ne gayyata irin ta masu ilimi ba duk wani taro za a gayyata kamata a ce ana gayyatar ka ka zo za a tattauna akan kaza kuma ana son ka rubuto bayanan da za ka gabatar domin gabatarwa a wurin wannan taron tare da dalilanka na maganganun da za ka faɗi rana kaza ga watan kaza sannan ka ba da account number kaza a turo maka kuɗin mota da wanda za ka bar wa iyalanka ku tsara taro a bisa haka ku ga inda yana garta ba amma kawai sai a jawo wata ara mai zaƙi a rediyo sai a ce to duk wanda ya ji wannan sanarwar to ya sanar da wanda bai ji ba za a haɗu a arewa house wani daga maiduguri zai tawo wani daga port zai tawo ba kuɗin mota bai san akan abin da za a tattauna ba babu guidelines wanda wurin taro na ilimi wani lokacin har cewa za a yi takardar da za ka gabata kattan wuce shafi kaza kar kuma ta gaza shafi kaza amma wallahi ko sai ka je ka samu malamai kamar dubu a Najeriya sun taru suna tawarin baki suna nonsense surutan banza za ka ga suna faɗi duk maganganun da suke faɗi babu ilimi a ciki ki ta magana waɗanda waɗannan maganganun da za a ce to kowa ya koma abubuwan nan da ya faɗa ya je rubuto su tare da dalilai in aka zo taro na gaba sai ka ga kujerun sun yi rama rama kawai taro ne ake irin taron masu cin dankali a gindin darbejiya wannan ya fito da safe ya rasa wurin zuwa sai ya zauna wannan ya fito sai ya zauna kawai sai a ɗauko wani topic sai a yi ta tattaunawa irin haka wa malaman najeriya suke taro wai da haka ne za a fitar da musulmi daga halin da suka samu kansu a ciki sai zama taron kullum sai ƙara rikikita al'amura amma ku ji yadda malamai suke magana duk wanda ya magana sai an ɗaga maganar shi an dube ta kalma kalma an ba da ansa a kai sannan a kawo dalilin da yasa aka yarda da ita kenan kun dai ji wannan hadisin jama'a sannan sai yake cewa annabi ya faɗi wannan maganar ba da kauli sahaba bayan da sahabbai suka ce kaumun anjasu waɗannan mutane najasa ne sai annabi ya faɗi waccan magana to maganar nan ta annabi sarihun qararake fi nafiyin najasatil isiya allati hiya mahallun niza ai wannan magana ta annabi karara take wajen kore najasa irin wadda za a taba ko wadda dama abin da ake magana shin jikin kafirai najasa ce kamar yadda in ka taba kashi sai ka wanke hannunka ko ba najasa ba ce ai ita ce asalin matsalar dama ba wanda yake jayayya akan cewa kafirai aqidar su najasa ce amma ina jayayyar take shin jikinsu najasa ne irin jikin kashi ko kun fahimta jama'a sai ma yake cewa wa dalilin ala annal murada kuma wannan hadisin ma da suka kawo akan su hujja da shi dalili ne akan cewa ashe abin da ake nufi da najasa kafirai najasatul istiqadi ko najasatul istiqadi wal istiqdar najasar aqida da kuma najasa ce ta ne ta kyama wa an hadisi abi sa'labata shi ko hadisin abi sa'labata bi anna al-amra bi ghasl al-aniya da annabi yace su wanke waɗannan kwanuka laisa litalawifihim bi rutubatihim ba wai saboda wannan kwanuka sun cuɗanyi da jikin kafirai ba ne ba don okwarka ya ɗauki cokalin ya sa a bakin shi bane ya dangano ya wunshi bal litabkhihim alhinzira saboda suna yanka alade wa shurbihim alkhamr suna ainihin shan giya fiha a cikin waɗannan kwanuka da kofuna dan haka aka ce sai sun wanke in ba haka ba ma su samo wasu wa yadullu ala zalika ne ke nuni ga wannan magana da malam ya faɗi kun ga yanzu wannan magana da malam ya aika makari ce akan riwayar ko amma sai ce akwai ma inda ahmad wa abi dauda min hadisi abi sa'alabata aidan wannan hadisin ne amma bari ku ji wata riwaya da nan da lafazin inna arbana ardu ahlul kit ahlul kitabin kasan mu kasar kiristoci da yahudawa ce wa innahum ya'kuluna lahmal khinzir kuma suna cin naman alade wa yashrabuna al-khamra kuma suna shan giya fa kaifa nasma'u bi ahliyatihim yaya za mu yi da kwanukansu wa kuburihim da tukwanansu wasa ya ake sai malam ya ce wannan hadisin zai zo can gaba a kusa da ƙarshe ƙarshen littafin yanzu kawo wannan sababi na faɗin hadisin da sababin tambayar ya fassara mana ashe ba annabi ya ce bane kada a ci abincinsu saboda ne saboda su da jasa ne sai dan suna cin alade suna shan giya kenan yanzu idan kai ga kanan kana sai da biredi eh ga okoro na sai da kayan mashin kusa da kai sai mai abinci ta kawo sai ta zuba okoro okoro ya ci shinkafa ya rage ya ci shinkafa ya bar kwana sai ta zo za ta zuba maka a kai sai dai kyama ta ɗabi'a amma in ba haka ba wannan kwano da cokalin da okoro ya ci da shi ba na jasa ba ne don okoro ba na jasa ba ne a ainihin jikin shi shi ne abin da ake so ka gane Allah ya taimaka lokaci ya gure da insha Allah ta'ala ba a zo a ci gaba da tattauna waɗannan mas'alolin wannan biyu yana baka cewa to lallai dai ka san yadda ake tattauna maganganu a wurin malamai insha Allah Allah ya dauke sarki ya mana taimako mun zo karatu na gaba za a ci gaba da ikon Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk